ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 22 ga watan Dhulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu muna cikin karatu na wannan littafi mai albarka sufatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نبب مالمي الإمام شيخ مالمي الباني رحمه الله مامن نصر الدين الباني muna fatan ubangiji ta ala karbi kyawawan ayyukan shi jikan shi da rahama Allah ya gafarta masa kurakuran shi mun kala bayani qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'd al-fatiha karatun manzon Allah alaihi salatu wasalam a cikin sallah bayan ya gama fatiha abubuwan da yake karantawa su ne muka tsaya a darasinmu na baya yau za mu tayi jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nazairi wa gairi hafin raka'a hadawar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake hada surori tsakanin surorin da ake kiransu annazair ai almutamasila bil ma'ani wanda suke da wato kwatankwacin juna wajen ma'ana ko kuma surorin da suke da wato wazi kusan irin kala guda da kuma almufassil almufassil waɗanda suke surori tsakatsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yakan yi amfani da karamar sura sai dauko tsakatsakiya wani lokacin kuma yakan dauko surori masu tsawo to wannan wanda suke tsakatsakiya an dauki daga sautul qaf abin da ya kasa to za mu ji irin surori da annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a salloli daban-daban har cewa kare ya qara'u bainan nazairi min mufassil fa kare ya qara'u suratul rahman yana karanta suratul rahman sura mai lamba 55 tana da aya 70 da 8 sannan ya karanta najmi ita sura mai ramba 53 tana da aya 62 sannan yakan karanta a iktaraba aya mai lamba ko yace sura mai lamba 54 yana da sura ta 54 a jerin surori tana da ayoyi guda 55 yakan karanta suratul haqa ita ce surar ta lissafin 69 tana da aure guda 52 a cikin raka yana karanta tsoro kuma tsoro tsoro kirta suwa ta 52 tana da aure guda nawa 49 yakan karanta sotun zariyat ita sura ta 51 tana da lamba 60 daidai a cikin raka yakan karanta iza wa qatul waqi'a ita sura mai lamba 56 tana da aya 90 da rawa da shida yakan karanta suratul nun ita sura mai lamba 68 tana da aya 52 a cikin raka yakan karanta suratul salasa'il ita sura mai lamba 70 tana da aya 44 yakan karanta suratul nazi'at ita sura ta 79 ta da aya 46 araka yakan karanta wailul lil mutaffifin suratul mutaffifin kenan ita sura ta 73 a jerin surori ta da lamba aya 36 yakan karanta suratul abasa ita sura ta 80 ta da ayi 42 a cikin raka yakan karanta suratul mudassir tana ita sura ta 74 tana da aya 56 yakan kai da sutu muzammil tana da ita sura ta 73 tana da ayoyi guda 20 daidai ita ma na karanta ta araka guda yakan karanta su harata alal insan suratul insan ita sura ta lissahin 76 a jerin surori ayoyinta guda 31 yakan karanta suratul la uqsimu biyawmil qiyama ita ita sura ta 75 tana da ayoyi guda 40 a raka'a guda yakan karanta suratul nabai yace amma ya tasalun a lissafin surori yace sura ta 78 tana da ayoyi guda 40 yakan karanta suratul mursalat ana ta ba ku lissafin ana balo wani malami ya karanta suratul mursalat wani ya hoto ke zagi shi yake ta wani malama bai da hankali bai gidaje ne ita ce sura ta 77 kaga shi yayi koyi da ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da aya 50 yana karanta ta a raka daya shi wani malamin abi ma ya raba Allah ta bai da hankali ya da karatu saboda yau ana mat finance ka gani yakan karanta suratul dukan ita ce sura ta 44 a jerin lissayin surori ayoyin ta guda 59 yakan karanta suratul sham idza shamsu kuwirat yace sura ta 81 a lissafin surori ayata guda 29 a raka guda wa kana ahyanan yajma'u baina sur min as-sab'i atwal kal baqara wan nisa wa ali imran fi rak'atin wahida min as-salati al-layli kama sayati mala yace wani lokacin fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan hada surorin da ake kiran sabata atwal wa surorin sabata atwal baqara makasa ajrata kuna ali imrana nisa'i sai al-ma'ida sai al-an'am sai al-arab sai wacce ta ƙarshe al-anfal ko ko mun tsallake guda mun fadi ma'ida to wayin sabata adwalikin annabi muhammad sallallahu dukkan su yakan yi sallolin dare da su su kuma kamar yanda malam yace ya karanta surutun nisa'i ya karanta fatiha kai sai ya yi bakara sai ya tsallake surutun nisa'i sannan kuma ya karanta ali imrana wannan wani hadisi ne hadisin wani sahabi ne ya kawo nan sahabin da ya ce ya je gidan manzan Allah ran nan gidan yalwashi ya kwanta da daddare manzan Allah ya alwala shi ma sai alwala bi shi ya ce ranar har ya so ya mugun abu ke me ka so kai ya ce manzan Allah da ya alwala ya kabbara sallah ne ma na kabbara sai fara karanta suratul baqara ta nake in ya aya 100 ma zai ruku da ya ruku sai ta darshi to kila sai ya je 200 ya je 200 ma bai tsaya ba ta to kila wannan sai ya kare ta ya shanye bakara gaba daya sura 289 yace dai tsammanin a ƙarshen bakara kin da ya ruku zai kawai sai ya tsallaka ya kama suratul nisa'i kuma ita ma nace kila aya 100 zai yayi ɗarin ya shanye ta na cikila sai ya kare ya kare kuma alabi ruku sai ya kuma ali marana kenan waɗannan surori guda uku zai izu goma sai da yasa a raka a ɗaya shi yasa har ya so ma ya gudu ya bar shi amma dai ya daure ko daurewa yi ashe jurewa ake wani lokacin idan ka bi limami ya koro dogon sura sai ka haƙura musamman sallar nafila in tabarilla ce kana iya tserewa ka je ka yi taka kamar da za mu ji hadisi a gaba yawan an kiga ya bude wuta da yawa to shine mana ya kawo wannan yace duk yana karanta wa'annan surori bakara nisa'i ali imran fi rak'atu wahida min salatul layl kama saya ce shi kamar da hadisi yazo wa kana yaqul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afdalu salatul tulul qiyam sallar da tafi a wajen Allah wanda aka dade a zuwa kenan wannan farla ita zaka zaka rika hararawa lokacin da limami ya ja kaga samu sauki suna daɗi gare ta ba in kana da ilimi eh he ka san ba a zero bane abin sai ka tuna da cewa to ai daman manzon Allah ce afdalus salata tulul qiyam sallar da tafi a wajen Allah wanda aka dade a tsaye idan sai ka ji kawai ka kama karfi ko yau Allah ya taimake ka zaka yi sallah mafi ficiya wa kana idza qara'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai ya karanta أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلا كمان yanzu wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi a baya bai kasance bai ƙadirin alayyar wuta mai iko a kan rayan matattu ba maza Allah yi fara irin wani magana sai ce tsarki ya tabbata gare kai Allah tabbas ne haka shine ma'ana subhanaka fabala wa idza qara sabbi isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake madaukaki ba umarni aka yi ba to kai haka wuce baka ce amma shi manzo Allah bai wuce sai ya ce subhana rabbil a'la ya ta'awwal alquran shi inda aka bashi umarni wannan wa dogon karatun da aka yi kar kuma ci hadisin wannan sahabin da man tayi bai taba tada gurin addu'a ba sai ya tsaya addu'a in ya tada gurin neman tsari sai yayi neman tsari in ya tada gurin tasbihi sai ya tsaya yayi shi yasa manzon Allah a cikin sallolin shi na dare da ya tarda irin waɗannan kalmomin sai ya tsaya ya cika umarnin da Allah ta koye gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan a shar sallah ba goga ake ba ko so da ake ta yi kyau kuma ta karbu yawa nafila ma balandara kun furla jawazul iktar al-fatiha halaccin bayanin da zai kamuna mutum yana iya takaitawa akan fatiha kadai kuma sallah ta yi wa kana ma'azu yusalli ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha'i al-akhira laraba sukan cewa al-isha'i al-akhira sallar isha'i ta karshe to annabi sallallahu alaihi wasallam a madina shine liman ma'azu yakan barin ƙauyensu ko unguwarsu sai ya zo ya zo ya sallar isha'i tare da manzon Allah sun mai yarji fa yusalli bi ashabi kuma sai ya koma unguwarsu shine liman ya mutanen su sallah faraja zata lailan fa salla bihim wata rana ma'azu ya je ya cika dare sosai kafin a sallar isha'i an dade da ya zo sai ya ja mutanen shi sallah a unguwarsu wa sallafata min qaumihi min bani salama lokacin akwai wani matashi kazan tawaye daman daga matasa ake samu ta ko idan kana so ka samu turjiya ne matasa su tsayi haka za su bi ka kawai a zauna lafiya neman zama lafiya suke amma dan bana bakwai wasu in ga abin bai mace ba kawai sai haka ake so matasa su zama suna da mi suna da ra'ayin kansu da kansu shine wa salla fata min qaumihi akwai wani matashi sai aka yi sallah tare da shi yana daga cikin kabilar bani salama yuqal lahu sulaim sunan shi sulaim falamma tsala ana da fata shi kage ba shi kadai ake sallar da shi ba ko sai aka ce yayin da sallar ta yi tsawo ga shi matashin me za mu fahimta nan shi ya ga sallar ta mai tsawo saura sun yi mi sun haƙura tunda sun haƙura a gurinsu kenan kamar ba ta yi tsawo ba ko tare da cewa kuma duk limamin ɗaya suke bi in sarrafa ta salla fi nahiyatul masjid kawai sai ya juya ya koma gehen masallaci ya sallar shi kadai madaidaiciya wa kharaja sai ya fita wa akhadha bi kitabi ba'irihi wa talaqa da ba yanzu ba sai diskin shi tago shi ko la kuma shi kawai sai kama raga mara kuma shi kawai ya hau kawai da shi kamar za ka zo ka yi garan mota haka mutum zai zo ya garan rakumin shi a gindin masallaci sallah ya zo daga unguwarsu mai nisa kila falon ma sallah ma'az lokacin da ma'az ya gama sallah wa mutane ko zakara zalika lahu ka sa akwai yan gulma ko yan sa ido yan sigiriri ma'az ya fa wani abu ya faru me ya faru to shi bai san ya kai ba wallahi akwai wani yaron nan da ake cire wani matashin da ake cire shi salim wanda ke cikin kabilan bani salman wallahi ana salladan kawai shi ya cire ya koma gefe ya yi tashi ya hura kuma shi ya taye shi an gane wa qala sai ce inna hadha bihi la nafa yace kana yi wa yaran na kuma na huci tare da shi ashe kowa yana kuskure ko sai wa kan kai ne kafirta shi ma za ka yi ma'aza abin bai mai daɗi ya ce tana yi wa yana da munafuci tare da shi ne salladan da ake yi har ka kasa haƙuri ya ce amma la akbar na rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi sana ya ce wallahi sai na gaya wa annabi abin da shi yayi da bai da ka samu matsala a lokacin wajen wa ake kaita har yanzu wajen wa ake kaita alqur'ani da sunna idan ana so aure matsala ya ce sai ko na kai karan shi gurin manzo Allah na faɗi wa annabi billahi sana abin da ya aikata wa qala da fata ai ba za ka kare shi aka ce ka ji ma'az ya ce sai ya kai karan ka gurin manzo Allah ya ce kila kai munafiki ne ma yau mai abu eh mana ya zama rasu wa kala shi ma matashi alfata ya ce wa ana la akbiran da rasulullah sallallahu alaihi wallahi ni ma ku sai na gaya wa annabi abin da yake yi ba ya ce zai kai karana ba yaje ni ma ku zan kai karar shi ai eh me abin fada ai baya fada sai dai ya fada ko shi ya saki gaske shi shi sa da abin da zaka kai saboda Allah shi bai da munafuci ba ya sani ya gano kuskure ne ma'aza yake yi don mi za a bi shi ya kamata kawai a nuna mashi kuskure tun da ku ya ce zai kai kara da ya je ni ba Allah zai kai kara jimurin annabi Muhammad yana gaya mashi abin da yake shi kenan dama ana kwatsewa a tanko to ga dau Allah rasulullah sallallahu kowa sai ya sahiya gurin manzon Allah shi ya sahiya dan yake kara shi ma wata shi ya sahiya dan shi ma ya shiga da naji kara su ma ko yan bari mu je mu je ya zai da yan sa ido yan ganin kwam eh da yan ganin ko kowa ya sahiya shi sa da kowa ya sabko aka zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu ma'az billadhi sana al-fata sai ma'az ya fara bayani akan abin da shi matashi ne yayi ya rasulullahi ni ne limami a unguwar mu ni nake bai mutanen sallah jiya muna sallah wannan yaron da ka gashi matashin nan dan zahin kai kawai sai ya fita daga sallah ya je ya tashi take shi eh ba ya kaka nan ba ai ya gama ko fa qala fata shi ma yaro sai daga hannu na ce muku bai abin fada baya fada yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah shi wannan kike gani ba min namun wannan ya dilo muku su indaka yakan zo waye dade a gurinka muna ce muna tare da sallah har dare yayi sosai kaga ɗaya ke nago wani abu ya damu mutane amma ba wanda ya faɗa kenan shi ba ma dogo sallar ba shi ba ya kan karanta akan ba ɗaya ba to shi ya fara da na farko tukuna ya ce yakan zo ya daɗe a inda kake muna fi jirin sallah sun mayar da kuma ya zo bayan mun gaji da jira kuma da ya zo hallau fa ya tulu alaina sai ya tsawaita mana karatu faƙalar rasulullahi sallallahu sai manzan allah sallallahu ya buɗe baki sai ce a fata na an ta ya ma'azu kai daman fitinan ne kai ma'azu kai mutum ne mai soka fitinan mutane ya ma'azu wani sahabi ce bai taba ganin manzan Allah ya yi fushi irin fushin da ya rana kaga ma'azu yadda yake da kima da daraja a gurin manzan Allah annabi yakan ce mashi fidaka abi wa ummi ya ma'azu zan ba da ma'aifiyata da babana da umfasoka amma ranar sai ka shi na mai fada kenan wannan ba yana nuna dan mutum yana son ka ba zai gama gaskiya ba ko ba zai ma faɗa ba masoyinka ne ya kamata ya ma faɗa idan kai kuskure dan ya kamata a yi faɗa ce yanzu kai kana so ka zama fitina a mutane kenan ba a so ka ka abin zai zama tsanani ga al'umma wannan fitinar su kai wa qala lil fata sai manzon Allah ya juyawa wannan matashi kuma yace kaifa tasnawa anta ya ibnu akhi ya kai dan uwana kai idan kana sallan me kake yi idan sallar da idan kana sallar me kake yi an gane kai idan kana taka sallar wai me ma kake karanta kai ka ce yana tsawaita karatu to kai ga gane da kake yi ko ba gane ba yawwa haka annabi ya ce ya fata kai idan kana taka sallar shi yana tsawaita karatu eh to kai in kana takan gagane ne kake yi annabi ne ya tambaye shi ba kala sai ce an gano bi fatiha ta kitabi na farko ina karanta fatiha idan na gama karatun fatiha me nake as'alullah aljanna sai roki Allah ya bani aljanna wa uzu bihi minan nar kuma sai roke shi ya kare daga wuta bakin abin da nake kadai kawai na kare kawai sai kaga ashe fatiha shi kadai ma yake karantawa yace wa inni la adare ma dandana tuka wa dandana ta ma'azu saboda ni ban san wani gungune bane kake kai da ma'azu banda wannan ko ba gane ba ni da nake karanta fatiha ya dauki Allah aljanna ne matsayi da wuta ba kawai kai da ma'azu bayan kun gama fatiha ban san wani gungune a cikin gungune da kuke ba san me kuke yi ba to da kare na zaba kawai abin da nake gaya mani Allah ba na aljanna tsare daga wuta su kadai nake wani ki eh fa qala rasulullah sai manzo Allah ce wa inni wa ma'azu haula hataini ai ni da ma'azun ma duk abin da muke faɗi kewayen wannan abin da kai ne muna kai kawo da tsakanin wannan abin da kai ba mu da wani abin da muke saba da wannan da kai mu fahimci hadisin yana cikin mas'alar karanta fatiha kadai a yi sallah an gane kenan yana ban fatiha kadai ka iya kana iya irin da wannan sahabin salimu kai ba kawai kai karanta fatiha ka ce Allah ba ma aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna wa na'udhuka minan nar Allahu akbar shikenan ya ce saboda ni wannan gungunan da kuke kai da ma'azu ba saboda ne kuke faɗi da haka ji kawai fata na karanta saboda ki Allah aljanna sai ya ce ya bani ya tsare daga wuta shikenan annabi ya ce ya aini da ma'azin ma ba mu wuce dankin ba duk kewaye kewayen da muke a nan ne muke ba mu wuce nan ba da haka wannan mas'alar malam ya hudo mana ga sahabi ya karanta fatiha ya roki Allah aljanna ya roƙi tsarin Allah daga wuta kuma annabi ya tabbatar da sallar shi tayi yace shi ma da ma'azin ba su wuce haka ba an gane wannan shikenan faƙar alfata ko matashin nan ashe shi ta kai shi ya wuya kalmar da aka ta mishi munafiki ne ko ya ce walakin saya ala ma'azu wata ran ma'azu zai san ne wane ne idza kadaba alqawm wa kad kubira an al'adu kad ato lokacin da aka wayi gari an ba da labarin ga makiya sun fito hari za mu kai musu farmaki ran nan ma'azu sai ya san ni wane ne saboda yada da kanshi yada da imanin shi shi yasa idan wani ya ce kai bai hudu ne kai malawaki ne kai waye in ka zai sauraron ka fadin shi zai mayar da kai haka nan in ku dama haka kake ko bai faɗi ba haka kake ma zai san waye ne ran da aka ce makiya sun ka hari ko mun fuskanci su gaba da gaba zai san ne waye ne fakaddimu sai ku gashi wata rana an ka hari bara da musulunci sabon manzara sallallahu alaihi wasallam sun mai da raddi ba su shahada da fata sai ga da matashi ya yi shahada ya tafi na ya tafi aljanna ba kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da zalika limaz sai wata rana annabi ya ce ma'az ma fa'ala khasami wa kasamuka ina wanda yayi jayayya da ne ya jayayya da kai me ya faru me kace ga game da labarin shi yanzu kai kada ya rasulullah sai shi ma'az ya ce ya ma'aikin Allah sadaqallahu wa kazabtu Allah ya yi gaskiya ni kuma na yi karya a su shida domin ya yi shahada domin ya yi shahada domin ya zargi annabi ya zargi ma'azin mata ni ban san wani gungune ne kuke yi ba yasa a ce kasam yau kasam ka yannan wannan matashi ashe yana da akan imaninsa cewa da aka yi cewa kila shi munafiki ne bai karya mashi gwiwa ba shi yasa har kullun ta fuskar addini wanda zai yabe ka ce kai akwai kokari kai ya ziga ka kai ya kara ma komai ka ji kawai zero wanda kuma zai kushe ke ce ke ba mutumin kirki bane ke baka da addini kai yasa gowar ka ta sanyi saboda alakar ka da ubangiji ita kamata ka kalla ya kamata ka san kai waye a wajen ubangijinka ba fadin wani zai mai da kaka zamanta wani ba a ce kai mutumin kirki ne mai imani ne aikin banza ne zero ne inda baka da shi a ce kai mutumin banza ne inda kana da alaka da ubangijinka mutum ya faɗi banza ne ya ma rage maka Allah sami dan Allah sai ma da yanzu da masala aljaharu wal isra'i fi salawat al-khamsi wa ghayriha bayyana karatu da kuma asirta shi a cikin salloli guda biyar da wadannan salloli wanda ba su ba wa kana sallallahu alaihi wa sallam yajharu bil qira'ati fi salati subhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan bayyana karatu ne lokacin da ya zo sallar asuba malam yana karantar da mu mu sami yakinin abinda muke yi kin nan shine manzon Allah yayi eh dan haka idan kana ibada ka rika yin ta da yakini karkarar kokonto karkato bari da mai wasu ne dai ya an ji a gani mai gaskiya a annabi ya ce ku sallah kamar yadda muke sai ga shi idan ya zo karatun sallah asuba yana bayyana mu ma mun zami muke yi bayyana muke yi ko ba haka ba wa muke koyi da shi shine manzon Allah in Allah ce bai sa maka sai mu ce annabin kai haka wa bi rakatar ulayaini min al-maghrib wal isha idan mun zo za mu yi sallar magriba da sallar isha'i a rakawa'in nan guda biyu na farko mu muke yi bayyana muke annabi yake bayyanawa shi yasa muka bayyana kira gabar da alkur'aniyun ya kama ka raunin imani kana yi da akan yakinin manzan Allah haka yake yi shi sa ka yi wa yasuru bi hafiz zuhur wal asr wannan rakka guda biyu na farko manzan Allah idan ya zo sallar azhar sai ya ta asirce in ya zo la asr ma yana yi asirce wa salisatu bil maghrib da kuma raka'a uku ta sallar magriba ta uku ko a sallar magriba manzo Allah yana bayyanawa asr ta ke mu ma shi yasa muke asrtawa ko wal akhirai wal akhiraini min al isha da rakawai guda biyu da karshen isha me muke idan mun zo asrta muke saboda manzo Allah yana asrtawa wa kanu yarifuna qira'atahu sahabbai suna gane karatun da annabi yake fi ba yasra bihi a inda ake asrta karatun bai tsara bihi lokacin da suke gemin shi na motsawa suna gane annabi karatu yake ashe a rakawoyin karshe na la'asar ko rakawoyin karshe na ishayi ko rakawar karshe ta magariba ta hanyar da suke gemun shi yana yana bi yana motsawa kenan baka zo sallah kai gun ko a zuba kace Allahu akbar a ya kamata a ga gemun habar kai tana motsawa eh ko ba gemun da ga yawa haba tana motsawa ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa bi isma'ihi iyahu al-ayata ahyanan sannan muna garewa annabi yakan yi karatu a raka'a al-karshe ta magariba rakoi biyu na karshen isha'i da kuma sallolin azhar al-asr ta yanda yake jiyar da mu waɗansu ayoyi a wasu lokuta sunna ne idan kana karatu kai liman wani lokacin ka rika dan bayyana kaɗan daga cikin abin da kake karanta a waɗannan guraren da ake asirtawa an gane a ga wani sunna ta hijiriya wani gudun kai sa ta ya kabla ta kama mu ko ba haka ba ko ba a ji eh shi ko sunna ne sunna ne ka rika jiyar da mutane wata wani lokacin wasu aya shine anan yace wa bi asma'ihi iyahul ayata hayana da kuma jiyar da su da yake wata aya a wannan lokaci sai aji kawai ya kama wata aya ya bayyana ta kaga wani zai ce maka subhanallah in bai zuwa makaranta ko ba ta ba malamin ya mance ya bayyana karatu da tsakar rana kai subhanallah to sunna ce wani lokacin a rika dan fito da aya daya a jiyar da mutane har su gane a wata sura aka yi azhar yau da wata sura aka yi la'asar bayan isha'i ya rakoyin da na karshe ka rika bayyana da abin da ka karanta hasaje wata sura ka karanta wanda ce ya za a ce wata sura kuma rakoyin karshe ai rakoyin karshe ma ana karanta sura ko ba karanta ana karantawa amma a sunna ha akwai wasu yan maza da yan kaka zai ce ai na kauri ko ba da takama kawai da gina musu fahimta hadisin ba wa kana yajharu biya aidan fi salatu juma'a wal idain haka idan manzon Allah ya zo sallar juma'a idan yana yin aidan rana ake da me yake yi bayyanawa ke shi yasa ma muke bayyanawa wal idain idan yazo yana ba da sallar idi a asirce ke bayyanawa ke shi yasa ba muke bayyana wal izzu saqai da kuma sallar roƙon ruwa jama'a sunna ne idan ana fari a je a roƙi Allah ruwa a dai helin idi amma ya ce ana gayyatar mutane za a je addu'a helin idi kuma ya je a zauna ko a dauko tarji a kaza an yi wani sarki a garin da ma da aka je ran da aka ce ba addu'a za a yi sallah za a yi sai ya hushi ya ce shi ba a gaya mishi ba kawai ya hau dokin shi ya koma ba a gaya mishi ba za a yi sallah kawai ba a yi ba daga suka ce alwalai ta warware kuma ya zo gidan rajina ta shi da alwalai tun ta asuba aga alamar jahilci ko alaƙar ake wadda ko ba sani ba ha da wasu sun sani a ba sai an yi mana daga wadda jahilci ne ga abinda manzan Allah yake yi akwai sallar roƙon ruwa manzan Allah yana bayyana karatu a sai idan an rasa ruwa ba zuwa ake helin idi a zazzauna a datar bi ba ba saukar ƙur'ani ake zuwa a yi ba duk da ba mun ci saukar ƙur'ani haramun ba ne ba sallah ake yi raka'a biyu kuma a bayyana karatunta wannan shine sunna in dai roƙon ruwa ne za a yi sallah ake raka'a biyu shi yasa malam ya kawo da istisqa sallar roƙon ruwa manzon Allah yakan bayyana ta ne ba zuwa ake yi a zauna ana ta la ilaha illallah ake ja ya ladifu ake ja wala haula ake ja a ba haka ake yi ba sallah ake raka'a biyu sai a roki Allah ya kawo ruwa sai ga ruwa ya zo wai an ci gaba da fada ake zuwa maheri idin da kawai mata suke wuta ana ta kidi ana roƙon baban zara la ilaha illallah haka ake zuwa matan liman ta shiga liman matan makaɗi ta ɗauki ganga matan ɓarawa dinin da ake zarga ɗaukan abu ana kwacewa matan haka a da haka ake ɗaya ga sun dawo kuma su ce sun dawo da ruwa maguzanci kenan kuma na daga cikin illa abin din namijin an gaba da shi sai an kama shi da ƙarfi sai ya ba da wani abu wannan ba kusanci yanzu ma ana yi fa wani roƙon ruwa ne wata shekara ma a nan garin ta suke maza sun je sun yi ta roƙon allah kwanan nawa ba a wasu ba a yi gwada mu da muka wata mun zo da ruwa ina tunin shekara ba ta wuce shekara talatin ba haka matan musulmi hada matan an rama da matan liman da matan duk haka ba ta sa kayan maza su huta kaga Allah ya la'anci matar da ta shiga namiji kenan kafin su wuta ba sai da Allah ya tsira musu albarka sai Allah zai karɓi roƙon su dan Allah ya bada babu zance ka jahilci ba karan bala'i bane fa kuma matar ma hadisin Qur'ani ba za ta fita da ta liman tana da amma kai ka san dai ba ladan sunna bane ko ba limamin sunna ba wannan maguzanci ne jama'a mun tarra shi ana yi kuma har yanzu akwai walƙashin to a bari bai da kyau zuwa ake a yi sallah raka abi a roƙi Allah haka nan wal kusuf da sallar kusufi wai ma kusufi da kamar ko kusufin rana idan ta kishife ta yi rishin lahiya ko wata shi ma sai a yi kira a salatu jami a masallatai sai a zo a yi sallah raka abi kuma a bayyana karatun raka abi ce mai ruku hudu ko abin zai da kira wani Allah mashi rahama ya zo da yadda ya kamata a yi ha ga shi nan malaman sunna na mazhabar maliki irin su da sauransu duk gashi nan amma eh hakan ma abin da ke faruwa a cikin shekarun baya ya muni da an ce an ga wata ya shiga cikin halin rashin lafiya to shi kenan sai titi ya cika da yara da mata da kaɗe-kaɗe rana rana saki wata ɗanki da wari ne miki muna roƙon baban zara sai a ce la'ila a ilala wai baban zara ake roƙo kaga wata shirka waye baban zara wanda ake san da yana kira da baban zara shine annabi to annabi ne zai zo warkar da wata kaga wata katuwar shirka a abawa da kai da bari Allah zai gamar ta mana a shirka ce babba maguzanci ne fa malam wallahi mu gode wa da awas sunna ba malamai ne a lokacin sun hana ya'yan su ne suke sun san ba daidai ba da amma suna kwanci a gida matan ya ta wata ta zai ta yi shirka dan shi ya wata ya je a yi shirka da shi yana kwanci a gida shi bai a wuto ba amma ba zai hana ba la tana hana mun karin fa'alu ya zama kamar malam yahuda kenan da'awar sunna ta kawar da wannan maguzancin fa kuma har yanzu a wasu gari rukan ana yi wallahi inda da'awar sunna bata kai ba sosai har yanzu ana yi a wato kan titi ana ta rana rana saki wata danki na harimi ya miki la ilaha illallah ana shirka ana kalmar shahada ha gani haka ake kowane gari kuma da irin yadda suke yi da irin kalmomin da suke yi wace ɗan da ne Allah da kai shi ce la shamsu yambagi laha an tudura kal kamara wa lallai sabiqun nahar rana bai kamata a ce ta riske wata ba kaga ce tun da a jahiliya shi akwai wannan abun sai dan ya samu ya hurhudo yake sa ɗiyan musulmi da matan musulmi su mai yanzu karantarwa sunna yace ta ganar da cewa ashe akan yi sallah ne a bayyane a yi kira mutane su huto su yi sallah kuma a ci duk a yi sadaka mutane su huto kudi su huto abinci a yi tarabawa sai Allah ta'ala ya yi wannan damuwar da ake ciki wata ya samu lafiya ko rana ta samu lafiya to kenan waɗannan salloli ne wanda manzo Allah yake karatu a bayyane sai ba da ya kawo masalar al-jahru wal israr fil qira'ati fi salatul layl bayyana karatu ko kai shi a asirce a cikin sallolin dare kana da dama ka bayyana kana da dama ka yi mi ka yi asirci amma sai ka yi bayyana bayyana wa amma fi salatin layi a sallolin dare fakana taratan ya suru wani lokacin annabi sai ya asirce ba laihi a jika kana nafila a asirce da daddare an gane wa taratan ya jaharu wani lokacin kuma sai ya bude karatu kai ma ka rika yin haka wata ra'a jikana rera qur'ani nafila kake ta sallah bayan isha shafa'i da wuturi kake kiyamar laili kake wata ran kuma sai kai a asirce wannan shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti lokacin da manzon Allah ke karatu idan yana bayyanawa a cikin daki ya zama qira'atu man fil hujra wanda suke cikin balbali ko cikin kewayen gida suna jin karatu yana sallah a cikin dakin sa nafila kenan ko yawwa kenan wanda ke cikin kewayen gidan yana jin karatu wa kana rubbama rafa sautu akthar min zalika hatta sama man kana ala arishahu wani lokacin ma annabi yakan daga sauti sama da haka ba wai in yana sallah a cikin gida ba na cikin falo a har wanda ke cikin balbali ko wajen gidan ma sai ji karatun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallar dare kenan kai ma in yau kai wancan gobe kai suna akwai dadi wallahi dan ka samu ɗanɗano a wajen ibada sai ga dukkan abin da manzo Allah yake na sunna sai ga ba nau'i ɗaya bane ya ko abinci ne kullum kake ci kala ɗaya kaga ba daɗi ko eh yau a shi wannan gobe a ci wannan kala ai yafi to haka ibada ma sai ga manzo Allah sosai ya wasa amana kala kala ne nau'i nau'i ne na ibada yau kai wannan gobe ka sai ka kana samun kasaci ai wannan sai sunna wallahi in baka na sunna ka kwashe ba komai ya kai dai ba gaban hudu ba ce ma sai ga yara ma sun yata kullum ɗaya ce shekara wajen arba'in ayyuhan nas ayyuhan nas akwai fito da ke eh wai ka gani haya wala sai wani bargarin su haka sallar azhar asam magriba asam mi mala zakarata da ka zo sallah kana iya gane a rakatar waki eh saboda ta farko a magriba ina zan lawuce ta karshe kurwan lawuce ran juma an san mata sura dishin fahimtar sunna kenan amma a sunna ba sai ga abin wazai akwai ɗanɗano akwai karsashe cikin abin mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ƙarshe shirye da mu da haka wa bi zalika amara abubakar wa umar radiyallahu anhuma wa zalika hina ma kharaja laylatan fa idha huwa bi abi bakr radiyallahu anhu yakudu min sautihi ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تكبد من صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان فقال بسرس يا أبا بكر irfas min sautika shay'an wa qala li umar akbir min sautika shay'an kaga in yanzu ne aka mutu gindin gidan mu kila yaje aji na sare ko haka kawai ya taso yana irin zagaye irin na shugabanni da daddare ana son shugabanni su barbarci da dai rika zaga san me ke faruwa a cikin gari bayan masu fatiri suna yi kai shugaba da kanka rika yawo sai na umar yawo yake in ya ga rami sai ya binne in ya ga yara sun yi wasa da dutse bisa ɗauke ba sai ya kautar da shi in ya ga wani guri rami sai ya kwaso yare da tsakuwa ya ciki an tabbe shi misa ya ce yana jin tsoron kar wani bakau ya zo da jakin shi ya labto kaya da mangala jakin ya yi tuntuɓe allah ta mai na tashin kiyama mu kuma yanzu ka biya fiya shi ka biya wane ne amma kullum wata ka sai ta fara rami gigarab wallahi sai allah ya tambaye su ka biya ma kenan ba shi shugaba ne fa yake yawo da daddare yana binne rami aka ce me yasa ba mutum da yake tsoron ya ji ciwo jaki jaki kai ya tuntube a rami to mu yanzu ya gindin gidanka idan za ka yi rumfa sai ka ji katar da mai sai ka biya in za ka yi waye sai ka biya mai in za ka shigo da ka sai ka biya mai kuma mai tana kallon ramuna cikin gari ba ta gyarawa gwalalo ba ta kwashewa saboda bai damu mutane wannan Allah zai kyale wallahi sai ya tambaya kan titi gashi nan daman kwantar da sai mun samu taimako ne ko bashi ya muke yi a da ga ta an yi ta ma ba a gyara ba duk in zaka wata ya ga wani mai jari ga ya zuwa ce ina zaka dole sai ya gaba shi zaka kuma ya rubuta ya ce kudi kuma ka fara bugon rami har ka je ka zo wannan ba adalci ba ne ya kamata shi talaka ko ba karbi kudin shi ba hakkin shi ne a kare mashi lafiyarsa da dukiyarsa da mutuncinsa da addininsa kuma ya biya ba za a yi ba Allah shirya da mu to haka manzo Allah ya fito da dare na yawo ya wuce gindin gidan sayyidina Abubakar da gidan Umar lokacin da ya je gidan sayyidina Abubakar sai ya ji sayyidina Abubakar yana sallar nafila amma yana asirta karatun ba'aji baya daga sautin shi ya zo kuma gindin gidan ubar zai wuce shi ma ya ji shi na sallar dare la ilaha illallah shi da ta in yanzu ne za a sha mamaki kai da aji ana jin dahara ko nasari mata tana yi mai gidan yana yi yana dan Allah yau kowane gida ne da ka ta cikin dare ka ji ana kiyamar laifi ai yan kaɗan ne akwai masu yi na sa akwai masu yi amma wallahi kaɗan ne balle bangaren lega Allah sauwa ya ta da nan nasar da harbar ce dauke su sai rasari hagani hatta yadda sharje ko ba sallar dare shi ku sallar da dare in kana son aljanna wallahi shi kana yi wani sahabi ya zo yawa manzon Allah hidima har ya samu dama annabi ya ce mai duk abin da kake so ka tambaya duniya da lahira duk bukatar ka faɗi kawai yau lahiya launi shinto ali ya rasulallah ɗaya ce da makwabtaka da ke nake so a aljanna a ce ga gidanka ga nawo guri guda aljanna annabi ya ce mishi a wagai da zalik babu wata bukata ban da wani ta aita kaɗai ce gaji kai kai da gagare ko da yan miliyoyi ne ko hatan mai shaka babu wata bukata ban da wani ta shi kawai bukata su ne ranar kiyama a ce ga gidan suna makwabtaka da manzon Allah eh sauran sun annabi ya ce mai to wannan bukatar ta ka idan ka suka biya abin ya fi karfi na nima sai ka kama da gudunmuwa da yin sallar dare da yawan sujira da yawan sallar kenan sai ka kawo gudunmuwa akan wannan bukatar da naka contribution kin kai ma ka rike yawan sallah yawan sujira a nan ne za mu samu gurin ya cika ashe labu da yan uwa mu rika yin sallah mu rika yawaita sallah ga ababakar yana sallah cikin dare ga sayyidina umar yana sallah cikin dare sai da suka waye gari suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fala ma itama a inda nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ga sayyidina abubakar ya zo ga umar ya zo qala sai ce ya ababakar ya kai sayyidina ababakar marratu bika wa anta salli jiya da daddare na bi cikin din gidanka kana sallah saboda haka na ji kana ɓoye sautin ka sosai me yasa Allah akbar sabu kaman ya ne yace ya ma'aikin Allah ai asmatan man najatiyar ai wanda nake ganawa da shi ai yaji wanda nake ganawa da shi wane ne Allah ya ji abinda nake faɗi me kuma zan bari har sai wani ma ya ji yace ya Umar yace na'am yace kai ma je na bi ta kusan gidanka na ji ka kana sallar da dare amma na ji ka sosai ka bude wuta kana cilla karatun da karfi me yasa saboda yace saboda ragwagi su falka eh mana akwai ragwagi to da farka da ragwagi suna ta yi sun da muna ta yi kila sa farka wani ko za su shiga za ka sa ai ba zai tashi ba a ga ragwanta ta mutu ahi ragwanci ragwanci ba ce sannan kuma don mu kore shi ɗan ta gashi niyyar shi kenan ya za a iya farkar da wani ya za a kuma ya kore shi ɗan kasan shi ɗan yana gudu inda ake karanta alkurani balle surutul bakara duk gidan da ake karanta surutul bakara annabi ya ce shi ɗan yana gujewa da gudu to shi niyyar shi ɗan ya farkar da masu barci da gwagi wanda ba sa iya tashi kila in sun ji wuta ta yi wuta ana ta zubar da kara kila sa farka sannan dan yayi ni dan ya kore shaidani daman annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash-shaytanu yafuru minka ya umar shaidan yakan guje maka ya kai umar baka taba kamo titi kana tafiya ba idan shaidan ya ga wannan titin ya tsinka ka to sai ya canza wani mun kuma kila mata da muke da shi ko kawai zurfin addini shi shaidan ma shi na jin tsoron shi na umar Allah ya kara mashi shaidan a ga wannan shike nuna kenan wani yana yi a asirce wani yana yi a bayyane dukkan su manzo Allah ya tabbatar su illa dai kawai ya ba su shawara sai manzo Allah ya ce ya ababakar irfa bin sautaka shay'an ka dan kara bolon ka dan idan kana sallah irin yadda na jin nan ya kamata ka dan daga sautin ka ya dan wuce yadda na ji an gane ka dan daga shi ka dan wa qala li umar yace ya umar ikthur min sautika shay'an kai kuma ka dan rage rage bolon kamar da na ka dan rage ka dan wa kana yaqul sai manzan Allah sallallahu alaihi cewa aljahir bil qur'an wanda yake karatun alqur'ani yana bayyanawa kal jahir bil saraka kamar mutumin da yazo yin saraka ne sai yayi ta a bayyane gaban idan mutane kowa yana gani yake ku zo ku a saraka wa musul bil qur'an mutumin da yake karanta alqur'ani a hankali a sace kal musul bil saraka kamar mutumin da yake boye saraka ne baya so ma wasu gani ko ya boye bara dai suke asrakatul khafi da dubu gazabar rabb ba da sadaka a boye annabi ya ce tana buce fushin Allah idan Allah ya fushi da ke rika yin sadaka a boye za ga komi ya warware komi na tafiya daidai idan akwai bambanci wajen bayyana da karatu da yawa da kuma asirta shi wannan shine masalar da malam ya kawo dangane da asirtawa ko bayyanawa wajen karatu a cikin sallolin dare sai baka da ya karo hu sallallahu alaihi wasallam fi salawat me manzon Allah yake karantawa a cikin salloli alaihi salatu wassalam wa amma man kada ya qara'u sallallahu salawati min suratul min suratin wa aya ya daga cikin abinda manzo Allah ke karantawa a cikin salloli na surori ko ayoyi fa inna zalika yaktalifu bi ikhtilafi salawatil khams wa ghayriha karatun yakan sabawa da sabawa sallar yadda ke karanta a sallar asuba ba shi ke karanta a sallar magriba ko isha'i ba an gane karatun shi yakan sabawa ne sakamakon yadda sallar ta saba da irin wata waka tafsir zalika mutadina bi salatul ula min al-khams haka zaka saba ko bambanci a cikin salloli na rakawoyin farko da kuma na masu biyu su baya a cikin salloli guda biyar sai aka kawo matakin farko shine sallar asuba salatul fajr me manzo Allah ke karanta a sallar asubahi malam yace kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tuwal mufassal manzo Allah yakan karanta surori masu tsawo wala ya kira su tsawalin mafassar a sallolin da yake yi a cikin sallar asubai su kuma suna farawa daga sotul qaf tun daga qaf har ka zo nasi kowace sura da gani a nan annabi zai iya karanta ta a raka'a guda a cikin sallar asubai tun daga sotul qaf daga nan tsawalin mafassar sai fara fakana hayanan ya karawar waqi'a wani lokacin yakan karanta sotul waqi'a ne sotul waqi'a ce mai lamba 56 a jerin surori ko tana da aya guda nawa 96 59 kace da shida ha gomiya tana da shida yawa shine adadin ayar ba amma lambar sura hamsin da shida na a malar ya kawo a watar waya ne da sun da ya kawo ya ce wani min suratul turakatin da makamantanta a cikin surori yakan karanta suratul waqi'a ne ya raba ta a biyu a cikin raka'a ana iya samun ta zo a wannan siga da kafa da tara din kuma tana zuwa da shida ya danganta da ruwayar wa qara'a min suratul tur yana karantawa a cikin sallar asuba suratul tur sura mai lamba 52 kana aya nawa 49 wa zalika fi hajjatul wada haka abin da ya karanta mutane ranar hajjin bankwana a sallar asubahin gida jifa inda an gaji ne ma ba amma kuma ya karanta musu wani wa kana ayana ya karau qaf wal qur'an al majid wani lokaci ya kankana da sutul qaf sura mai lamba 50 wanda take da aya 40 da nawa da biyar bala yace wa nauha fi rakatul ula da makamantan ire-iren su duk wanda yana karanta su a raka al farko ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana ayadan wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karo bi kisarul mufassal sai ya karanta kisarul mufassal kenan surori waɗanda suke takaitattu dan an ce waɗanda suke masu tsawo ko kuma gajeru a cikin masu tsawo da ya kama abin da ya kai abin da ya kasa wani lokacin kuma yana karanta kisarul mufassal sun daga suratul shamsu zuwa nas kina cika idan shamsu kuwirat sura mai lamba 81 mai aya 15 wa qara marratan idza zulzilat al-ardu zilzalaha sura mai lamba 99 wanda take da aya guda 8 fi rak'atay da kilaytayhima a cikin rak'o'in duka biyu hatta qala rawi mai ruwa ne yace fala adri ana sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara zalika amdan da ya karanta rak'ar farko idza zul ya karanta da ya zo raka'a ta bi ma Allah sai ya ƙara karanta ta to shine yace bai sani ba shin annabi da gangam ya haka ko kun mancewa ce yayi da ita ya karanta ta zu wannan shike nuna halarci ko rashin halarci ya halarta ka ba mutane sallah da da sura guda amma an kai wata ba za su kale ka ba mun ji limamin da yake karanta ko Allah ya ƙara wata ko wanda suke yi zanga zanga da annabi ka gaya mai ko ya tsaya a sura daya ko kuma ya tsaya wanda ya ce shi wallahi in sun yarda su bi shi haka su bi shi haka in kuma aka yi dai bar limancin kaga wannan limamin yana zama da kawo shi kenan inda a bangaren limamin ne limancin ake samun na cewa ne wajen kudin bara addu'a kaga aida ba zai fito da kama ba a ga karshe ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa yake haka to wallahi santa ne yau na sura kawai yake to hubaka ya da khalaqal janna wannan sun da kake mata tani ya shiga ka ya shiga da kai aljanna shi sa da abin da kai riko da shi ka tabbata kana da yakinin gaskiya ne kakka yarda saboda san zuciyar wani ka bar shi idan ka bar shi kila ta wannan hanyar abin da zaka shiga aljanna to an ka bar shi ai ka kade ko kowa yana da asbabul yana da wani dalilin da shi zai kai shi aljanna kamar da ga arziki kowa da dalilin zai sa ya samu arziki ba neman bane wani zai arziki ne da kaza wani ta hanyar kaza wani ta hanyar kaza to shi sa kaga lokacin da suke mushi wannan taron dangin suka ce ya bari ko kaza inda ya bari ya kuke tsammani da Allah bai asara ba haka sai ta shi in abin shi limanci kawai abin zai yi kenan in ku ba haka wato ya bar limanci sai ka shi ma annabi ya ce dalili da wannan surar da suke ya barin ne Allah ya shige da shi aljanna to wannan mai ruwa ya ce bai sani ba fala adare bai sani ba anasi rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara zalika amdan ya karanta sutul zilzal a raka'a farko a raka'a ta biyu sai mi sai ya karanta sutul zilzal bai sani ba wai da gangam yayi wannan komanta shi dai bai sani ba wannan ana magana wata sallah ce sallah asuba ko yawa duk muna cikin sallah asuba ne ta yana karanta suratul qaf yana karanta suratul waqi'a yana sai nan kuma aka zaka ce har suratul shamsi idza shamsu ku yana karantawa yana karanta suratul zilzal har ya karanta sau biyu a cikin rakawoyin guda nawa guda biyun da mai ruwa ke ta bai sani da gangam komanta wai wa qara'a maratan fi safar wata rana a bulaguro manzan Allah sassa ya karanta musu kula a wuzi birabil mai lamba 113 da kula a wuzi birabil na sura mai lamba 114 ɗaya mai aya guda biyar ɗaya mai shida kaga shi sallan asuba ce wannan amma gashi manzon Allah sassa ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq a raka daya a daya ya karanta nasu akwai surori suke fi gajarta in ba surori guda uku ba suratul kausar da nasar da wace ce asad amma sai gashi manzon Allah ya karanta su kenan abin nufi a nan gurin wato karatun sallah mutum yana la'akari da halin da ake ciki ne idan kana ga halin da kake cikin in ka ja doguwar sura mutane za su nutsu ja doguwar idan kana ga alamar idan ka ja doguwar sura za a samu matsala ka takaita idan kana niyyar ja doguwar sura sai ka ji ɗaya daga cikin dalilan da ke sawa ka takaita to ka takaita wai ne dalilan ai nan mun kasa guda hudu ko uku ne guda nawa ne hudu na farko kukan yaro ko na biyu tarina kuwa a ba a rike yake kwallon ko ta yi abinan na uku wane ne marar lafiya ko liman bashin lafiya ko ka fuskanta a kuma lafiya bayan ka wasu malamai suna kara da na hudu ka ja ka ja karatun ka ji kawai yakiya an gane mai dalili a nafsu Allah alaihi wasallam yana karanta wata sura naman ce wata sura ce ya yayi karatun yake zuwa kawai sai ruku bayan ya sallame da yawa bayani ya ga akwai kabu ne malik a cikin sau kabu ne malik ne kowanne ne sai ce da kai kana tare da mu me yasa baka tuna mana ba sai ce ayar sallallahu alaihi wasallam ko an shafe su ne yana jin tsoron kai tuna mashi ayoyin da ya kasa faɗi kare je an shahe su ne sabai ba sa san garaje ba malamai suka ce me yasa manzo Allah ce ke da karanta da musau da ya bashi shahada tabbashi ma da cin Qur'ani ya san ya iya ya san ya iya ba kai ba ka shahada ga Qur'ani wani malami baka da go a ga kuma matsala ke ya kamata ka zama kana daga cikin wanda ake shidda gangariyan Qur'ani akwai shagurin ka ko dai ta lalace akwai a ce akwai wadansu yan surori amma dan dandim kawai sai ya hira a bai yi ba wallahi kayyar ƙurani ya haika iya hira wata ya haika iya tarihi ya haika san suna ‘yan kowata kwalab ta balo amma wanda ka taba shakwai tarihin duniya amma don ƙurani shiru ne kaga wannan ya yi asara ƙirjin da ba shi da ƙurani ba kace kamar gida ne rushe tashi in gwanda ka shiga akwai gidajen da ba ruwa ya rushe ko ka kalli su da Allah suna da kyau gidan da ya rushe ɗakin ya zube baranda ta zube ban daki kawai gida gashi na a rushe to idan ka kalli wannan in dai baka da qur'ani a kirjin ka kai da wannan gidan da ɗaya kuke gidan ba da kyan gani ko kai ma baka da kyan gani tunda baka iya qur'ani ba ya kamata kowa ya dage iya qur'ani ko da baka da ce gaba daya baka samu wani kaso dai a ce akwai shi wallahi amfani yake a duniya ba baka gane qur'ani yana da amfani sai ka shiga wani hali a duniya ba ha kuma za a gane ƙur'ani da amfani ka shiga cikin kamarinka hatta zuwa gidan aljanna idan kana da ƙur'ani za a gane tun za a ce ikra wartaki ka karanta ka hau matattakala ce a sasar da zai gaci nan shine bitan da zaka danna kai ka adadin ayoyi ko surun da kake karantawa a shi wanda bai ƙur'ani ba kuwa shiga aljanna a can kasa ayi mana sun za a ce ka karanta ne gurgudan inda abin da ka iya ya tsaya nan ne bakin ita jikin ka gaba sau Allah ka ba mu karatun alkur'ani mai albarka wa qala li ukba bin amir radiyallahu anhu annabi ya ga ukba dan amir yace mishi iqra fi salatikal mu'azzatin idan ka zo sallah ka rika karanta mutane falaki da nasi ko ka rika karanta a cikin sallaka qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas fama ta'awwada muta'awwada bi mislihuma saboda duk wani mutum da zai nemi tsari to babu wani abun neman tsari sama da su wa kana ahyanan ya karo bi akthar min zalika wani lokacin manzo Allah kuma yakan karanta abin da yafi abin da muka zara din nan fa kana ya karo 60 aya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya 60 fa akthar ko kuma sama da haka waƙala ba zu rawati a wani sashen wata ruwaya an ce shi mai ruwa ce la'adari fi da raka'ate ne au fi kilanta hima wannan suro ayoyi guda 60 da aka ce manzo Allah na karantawa shi mai ruwa yace ya bai sani ba yana karanta aya 60 a raka'o'in biyu ne ko kuma a raka'a daya amma dai tabbata yana karanta ayoyi 60 a sallar asuba a raka ɗaya ne ko a raka wajen biyu to wannan ya ce shi dai bai sani ba a ga shi ya kamata ta raka ɗan kwatantawa ko turka shi yanar gizo ke saka wa kana ya karo bi suratul rum wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo karatun sallah asubahi yakan karanta suratul rum ita sura mai lamba 30 a cikin jerin surorin qur'ani tana da ayi guda nawa guda 60 wa yanan bi suratul yasin wani lokacin da karanta suratul yasin sura mai lamba 36 tana da ayi guda 83 wa maratan sallar subhi wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asuba bi makka a garin makka fastabta suratul mu'minin ya fara karanta suratul mu'minin sura mai lamba 23 a jerin surori wanda ayat 118 ne hatta ja zikirin Musa wa Harun har sai da yazo inda aka ambaci annabi Musa da annabi Harun wani ya tuna mana wata aya ce ha Allah saka mana sun ba sunan Musa wa kan wa aya ta nawa ce ta yi kokari ne au zikirin isa ko kuma inda aka ambaci isa kenan da ya zo yana karanta suratul mu'minin har sai da ya kai inda aka ambaci musa da haruna a guri guda ko inda aka ambaci annabin allah isa alaihi salam shakka ba rawat kamar ya ya samu kokonto ne a wani sashen waya ya ce a kan tuhu sal'atar faraka a gurin ma a gurin ma me yasa ya ruku tari ne ya kama shi sai ruku an gane kenan ba nan ya niyyar tsayawa ba bai niyyar tsayawa a inda aka ambaci musa da da harurikin ba ko yadda aka ambaci annabi isa ya zo ne da gudun sai tari ya kama shi ɗazu mun tunawa junanmu mun karanta na daga cikin dalilin abin da manzala ke takaita karatu guda uku tari ko in ka ji kana tari ka yanke daga nan gudun kawai ka yi ruku to ya zo da aka ambaci musa da harun ko da aka ambaci annabi isa kawai sai tari ya kama shi baraka sai ruku sallallahu alaihi wasallam wa kana hayanan wani lokacin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umuhum fiha bi safa yakan wa mutane limanci da suratul safa sura mai lamba 77 a cikin jerin surori wanda ayata 182 ko aiwa ita ma yakan wa mutane limanci da ita wai dan kai tsammanin shi kadai sallar kamar sallar dare ce shi yasa aka ce ya ummu ya ummuhum fiha yana wa mutane limanci da suratul safa sallallahu alaihi wasallam wa kana yusalliha yawmal juma'a wani lokacin manzo Allah yakan yi wa mutane sallar juma'a da mi alif lam mim tanzil sura sadra sura mai lamba 32 wanda take da aya guda 30 daidai a cikin raka'a farko da kuma raka'a ta biyu yake karanta wannan gaba daya wani lokacin kuma yana wa mutane sallar da mi halata al insan sura mai lamba 76 wanda take da aya 31 wa kana yatulu fi raka'atul ula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo karatun Fatiha a raka'ar farko yakan tsawaitawa sama da mi sama da tabi shine ya tulu fi raka'atul ula wa yakasu fi saniya a raka'a ta karshe ta biyu sai ya dan takaita shine malamai suka ce miye hikimar tsawaita a ta farko da takaitawa a ta karshe wa zai ba mu Hausa me yasa dan dan jama'a su samu sallah kenan liman ba shi kadai ne yake da haƙƙi akan sallar jami'i ba ya rika diba haƙoƙin mamu shi yasa ma da kada ku sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa mata yar irin namu wannan da aka rubuta da aka rubuta ban tar kome this wannan aske sunna ne wanda ta ba cikin sunna sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam in yaga mutane sun taru sai ya bi sai ba za a gaggauta a yi ta idan yaga mutane sun jinkirta sai ya bi shi ma sai ya jinkirta ha kaga shi yasa ma wata rana ma yayi zaman shi a gida kawai suka zo suke ta jira ake ta gangadi kan wannan da wannan suna gwaruwa a gani har sai da wasu sahabi ya zo ce ya rasu asala ya ce sallah ya ma'aikin allah mata da yara sun yi barci ma kasa ashe akwai matan da ke halarta sallah ko a lokacin akwai yara da suke zuwa sallah ba ne mun zo sallah mun basu suna can suna hibi shawa ko suna yawo ba haka sabai suke ba da su da yaransu gaba ɗaya kam suke zuwa masallaci eh consul corporator sun je wanda ya faɗi shi yasa sai a lokacin manzo Allah ya fito ya ce wannan shine lokacin ta in ba dan kadin tsanantawa al'umma ta ba da na mai da ta wannan lokacin kana tsammanin karfe nawa ne a yanzu in kai aiki da mantar kila wajen karfe 10 ko 11 ne ko sama da haka yawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karatu yakan tsawaitawa a raka'ar farko a ta biyu sai dan jinkirta dan waɗanda suka dan yi nawa da jinkiri su yi maza su yi mai su samu za mu tarda wani hadisi a nan gaba inda wani sahabi yake cewa idan aka tada sallah manzon Allah ya fara karatun raka al farko kakan iya zuwa baki lokacin nan rukuki ne a gurin ka je ka biya bukatar ka ka zo ka je gidanka ka yi arwalla kuma ka dawo masallaci da ana raka al farko in yanzu na sai ya waya gaba kowa ko